أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أنجاهم إلى هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فلما أنجيناهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون yayin da matafiya suka gamu da rigimar tafiya ko a jirgin sama jirgin ya ba da tsoro ana ce ayyo Allah wayyo Allah Allah ka tsayar da mu ko a jirgin ruwa kun kwaye ta so kamar zai ru- rufe jirgin ana tangadi ana ce Allah ka tsayar da mu ko a mota a ta bar hanya Allah ka tsayar da mu falamma an mu amma in Allah ya tsayar da su din idza hum yabghuna fil ardi bighayri al-haqq sai kaga sun koma zaluncin nan nasu wanda suke bayan kasa tun lokacin da mu ba su tsoro ba ya ayyuhan nasu Allah yana kira mu ya ayyuhan nasu ya ku mutane innama baghyukum ala anfusikum zaluncin da kuke yi ba kuke wa mutane kanku ba kuke wa kuna zaluntar kanku ne da wannan aya da wala yahiqul makru sayyi illa bi alihi da kuma da kasa wa inna yanqusu ala nafsihi aka ce abu uku idan mutum yana yi to kare kwantar da hankalinsa ko an bashi sojojin duniya da makaman duniya duk ba za su kiyaye shi ba abu uku din shi ne mugun tanadi mutum yana wa mutane mugun tanadi don ramin mugunta duk wanda yake haka shi zai kuma ya fada ciki na biyu kuma warware alkawari wa man nakasa wa inna ma yankusu ala nafsi duk wanda ya warware alkawari ya warware shaninsa ne ya dauki lokacin da ya daure shaninsa shi shani ya warware duk shi ya riga ya warware shaninsa wajen warware alkawari din na uku shine na ƙarshe mai yin zalunci kar ya kwantar da hankali kansa yake wa zaluncin nan zai dawo a yi masa abin da yake wa mutane saboda haka ne ake tsoratar da mutane a nisanci warware alkawari wanda ɗaya ne daga cikin halayen munafukai shi munafiki idza haddasa kazaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana alamomin munafikai guda uku ne in munafiki yayi magana to sai ya sa ƙarya cikin maganarsa in yayi alƙawari sai ya warware in an bashi amana sai ya cinye to nan an ƙara zalunci duk wanda yake zalunci yana yin abin da zai dawo ya ci shi ne mata'ul hayati ne dan me ake haka ne dan me ake yin haka mata'ul hayati ne dan jin daɗin rayuwar duniya kawai don dan jin daɗin rayuwar duniya kawai sun bayyana marjiukum bayan nan fa za ku dawo gurin mu in ji Allah za ku dawo gurin mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi yana cewa a duniya mata'u wa khairu mata'iha المرأة الصالحة والدار الواسعة والمركب الوطي yace me ya daɗin duniya inda wani daɗi ma a duniya bai wuce mutum ya samu mace ta kirki salihar mace da gida mai yalwa da abin hawa wanda yake isasshe mai kyau iyakan ɗan jin daɗin duniya inda wani ɗan jin daɗin ma kenan inna ma bazu kuma la musu kuma mata wa ya tafi ne sun mai lena marjukum daga baya sai a dawo da ku makomar ku yana wurin mu in ji Allah ya kamata ka kyauta tsakaninka da Allah kamun ka koma wajensa ba gungura a riga an ba mu abin da yake wahal da mutane a lahira shine zunubi maganin zunubi manzo Allah ce li kulli da'in dawa'un wa dawa'u zunubi istighfar kowane ciwo yana da magani maganin zunubi istighfari astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ka riga yi ba iyaka komai yawan zunubin ka Allah zai maka gabara kuma ka nemi kamun kafa wajen mai gida manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam ka riga yi masa salati in kai wa annabi salati daya Allah zai maka salati goma in kai wa annabi salati goma Allah zai maka salati dari in kai wa annabi salati dari Allah zai maka salati dubu in kai wa annabi salati duhu Allah ya alƙawari zai shigar da kai aljanna tare da annabi ka faɗa da ka faɗa wannan gashi da arha a duniya me yasa ba a yi a rika yi mana za a je lahira inda za a samu amfani abin wata wani ya tilbi sun mai nuna marjiukum da sannan bayan haka duka za a dawo da ku wajenmu ne a lahira wani nafi'ukum bima kuntum ta'malun sai mu gaya muku aikin da kuka aikata duk domin dama na shi inna rusulana yaktubuna ma tanfurun malaiku sun rubuta duk abin da kuka aikata gashi da miƙa maka littafin ka da ikra kitabaka ga littafin ka na karanta da kanka ko baka iya karatu wannan zaka iya wani rabbi ku za mu ba ku labarin bi ma kuntum ta'amaduna abin da kuke aikatawa in kun komo lahira gare mu in ji Allah إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا أتاها أمرنا ليل لومها فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بنفس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتيها أمرنا ليلا أو نهارا وجعلناها سيدا كأن لم تغن بلبس كذلك نفسر الآيات لقوم يتفكرون ubangiji yace inna ma masalul hayatid dunya misalin farayuwar duniya kamar yadda rani in yayi ko ina yayi jawur sai na saukar da ruwan sama in na saukar da ruwan sama sai dukkan tsire-tsire su tsiro su sarke su zama kore shar حتى إذا أخذت الأرض- حتى إذا أخذت ذكرها in sun yi kyau a cikin abin da mutane suke ci da abin da dabbobi suke ci duk sun tashi al'ardu muqdarra duk ƙasa ta yi kore shar da ciyawa da ganyaye da abin da aka shuka duk sai su tashi su hau hatta idza akhadhat al-ardu zukhrufaha har lokacin da ƙasa ta ɗauki a kayan adonta, gonaki sun yi kyau, wazayyarar ƙasa ta yi ado, wazan na aluha annahum qadiruna alaiha masu gonakin suna ce kai bana gona ta yi kyau kai bana amfanin gona ya yi kyau ai na bara bai kai kyau wannan ba ma amma buhu kaza na samu kai bana kan gonaki sun yi kyau wa zanna alu annahum qadiruna alaiha masu gonakin suna zaton komai ya yi kyau komai ya zo hannu a cikin ikonsu a ce ya amruna laila nauna hara in mun ga dama sai wani ikonmu ya zo da daddare ko da rana a turo wata iska mai sanyi mai kona gonaki ta zo ta kona gonar idan ka dawo sai ka ganta kamar ka allam ta zala bilamis kawon ba ita ce iya kake mamaki tana tana kayatar da kai ba saboda iska ta zo ta busar da gonakin ka allam ta zala bilamis kazalika haka nan nufassir layati muke fadin ayoyin mu muke gaya muku ayoyi billa billa billa da buga misali billa billa liqaumin yatafakkaruna wa mutane masu tunani su hankalta yadda yadda wannan ya zama aka fa duniya take ba in in in gonaki sun tashi sun yi kyau dukan mutane ne sun tashi suna cikin ƙuruciya idan sun hau sun kai gaban doki dukan mutane sun kawo ƙarfi kenan idan sun fidda ƙwaya to kamar an kai matuƙar abin da ake nema kenan Daga ƙwayar ta fito tun ma ba aiko da iska ya busar da gonar ta lalace ba, batta tana zaune lafiya ɗin, sai kaga ita kanta kararen suna sunkuyawa suna gengedi suna sunkuyawa abinda suke nema girbi a zuwa girbe su in an girbe sai ga fili ya dawo irin na bara don haka duniya take a izina mutum ya amfani da kuruciyarsa cikin bautan Allah ya amfani da ƙarfinsa cikin bautan Allah idan ya tsufa ya kasa yi duk lokacin yin ta ibada wanda da yake lokacin da yake da lafiya da ƙarfi sai a rubuta masa ubangiji sai ce ku rubuta wa bawa na abin da ya saba yi lokacin da yake da lafiya da ƙarfi yanzu ba lafiya ba ƙarfi to ku rubuta masa saboda haka ita cin riba rayuwa kazalika yadda kaji wannan misalai nufassilu ayati ne muke ba da ayoyi filla filla liqaumin yatafakkaruna ga mutane masu yin tunani
والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم wannan bayanai da ake yi da wa'azozi da ake yi da jawo hankali da ake yi duka Allah yana kiran bayinsa ne su zo su shiga gidan da wama gidan lafiya aljanna kenan wallahu Allah yana kira yaddu yana kira ila daris salam zuwa gidan zaman lafiya aljanna kenan amma wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim wanda bai nufi zai shiryu ba shi ba zai samu amsa wannan kira ba wanda Allah ya yadda zai amsa din shi Allah ke shi yadda shi ila siradin zuwa ga tawarki mustaqimin madaidaici wa amruhu yughayirul irada iz amma amru ta'atin ibada ubangiji nufinsa daban nufinsa daban ana kiran abin bisadul hikima da bisadul mashi'a abin da yake nufi daban a ikonsa abin da yake nunawa daban in ya ga dama ya haɗa kiran da nufinsa to dole sai an amsa misalin mashiya kenan amma in ba su haɗu ba an kira an yi kira ne amma nufi bai zo ba to wanda aka kiran ba zai amsa ba ko an kira shi sau ba zai amsa ba domin nufin Allah bai haɗu da kiran Allah ɗin ba. لكن الله قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا قوم تاني الدنيا كباكي دا ku zo ku wuta ubangijin ku wanda ya halicce ku ya halicci iyayenku da kakanninku to wannan kiran da ba da umarnin da ya haɗu da mashi'a ba wani kafirin da za a samu wane mutum Allah ya Allah ya kira mutum mutum ce ba zai je ba wane shi sai dai Allah bai ga dama ya je din ba saboda haka umurni daban nufi daban amma sukan haɗu shi za ke cewa inna am inna ma amruna idza arada shay'an an yaqul lahu kun fayakunu idan umurni ya haɗu da da nufi nan da nan sai ga Allah yayi abin yadda ido yayi yawa sai abin ya faru dan ko bai nufa ba ba zai yiwu ba anan dai kaga ya kira dukkan bayansa ila ila daris salam zuwa gidan zaman lafiya amma wai hadi yana shiryar da man yashawo wanda ya ga dama a cikin bayin naza ila siratil mustaqim zuwa ga hanya madaidaiciya Allah shi yarda
للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قدر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهقوا وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون للذين آذنوا الحسنى duk wanda suka amsa kiran Allah da mashi'ar Allah Allah ya yarda sun amsa kiransa menene sakamakon su al-husna aljanna za a ba su aljanna in sun shiga aljannan ita ce darus salam din idan sun shiga aljanna Allah zai ƙara musu ƙari akan aljannar ƙarin ya fi asalin kyautar da aka bayar idan mutum ya ce wani abu aka ce bari a baka gyara ka tabbata gyaran nan bai kai wanda ka saya ba amma in Allah ne ce zai maka gyara zai baka gyara to gyaran ya fi kashin farko din yawa idan mutane sun shiga aljanna Allah ya sa da mu sun ji daɗi komai yayi daidai sai ubangiji ya tajalli a kansu kuna so in ƙara muku shi ai ubangiji abin nan da ka ba mu ai ba makara kai mana kaza kai mana kaza kai mana kaza kai mana kaza wanne ne makara muku har yanzu kace a'a zan saukar da yarda na akan ku kuma ba ku yardan nan na har abada shikenan daga nan sai su ji daɗi fiye da daɗin aljanna saboda wa ridwanu min Allah akbar zalika wal fawzul azim yardan Allah ya fi aljanna daɗi samun yardan Allah shine babban rabo ana nan ko bayan lokaci mai yawa sai ubangiji ya tajalli a kansu ya ce musu kuna so in ƙara muku sai su ce, ya ubangiji ai babu abin da baka bamu ba ka ba mu wala ainun ra'at wala udunun sami'at wala kadara kadu basharin kasu abin da ka ba wannan wanda mu zata za mu samu muna jin dai labarin aljanna mun yi imani da ita ba ma mu yi tsammanin hatta kai haka ba ai yanzu ba ya ba wani abin da za a ƙara komai yayi ubangiji ya bari in ƙara muku wani abu to sai ya bayyana ce su gan shi wujuhun yawma idin nazira ila rabbiha nazira to ganin Allah din nan ya ji komai daɗi sai su manta daɗin aljanna saboda ganin Allah Ubangiji wujuhun yawma idin nazira ila rabbiha nazira ta su fiskoki sun ji kyau saboda ganin ubangijinsu manzo Allah ya ce innakum satarawna rabbakum da sannu a lahira za ku ga ubangijinku kamar yadda ake duban farin wata akwai wanda zai tura wani don neman ganin ganin farin wata don haka nan kuna ganin ubangiji ku ba wanda zai tura wani kowa yana ganin sa Allah sa mu samu yardarsa mu samu ganin sa subhanahu wataala illazina azalu ziyada wala yarhaqu wujuhum qatarun wala zilla babu wani abu baki baki wanda zai samu fiskar su dama yawma tabyaddu wujuhun ne wa taswaddu wujuh baki ya koma can inda wuta take yanzu nan wurin haske ne wurin fari ne فأما الذين يبيض الوجوه wa fi rahmatin lahu fiha khalidun duk wanda aka gyara fuskokinsu suka yi kyalkyali suka yi haske to sun riga sun shiga a cikin rahama Allah kenan za su dawoma a ciki lillazina hasanu ne wa ziyada wala yarhaqu yawm qatarun wala zilla babu wani baki baki wanda zai faru a fiskar su ko ko wani abu bai kama da gulakanci babu shi a aljanna ba bai ba bacin rai ba tsoro ba bakin ciki ba rashin lafiya ba tsufa kullun daɗi ke karuwa aljanna kenan ya kamata mutane su dage su nemi aljannan nan tunda Allah yana yana mana tallanta kullum yana kira mu zo mu shige ta kullum cewa waɗanda ya yi nufi su yake shiryawa zuwa hanya madaidaita haka ne ki Allah la yasalu ma yafalu Allah ba a tambaye sa dan me a shi ubangijin komai da komai ne yadda ya ga dama yake yi mu dai namu roƙonsa da bauta masa mu ba da farillai mu ba da nafifili saboda mu samu shiga aljanna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ulaika ashabul janna wayannan mutane wanda Allah ya ba su aljanna ya ƙara musu da yardarsa ya ƙara musu da ganin zatin sa wayannan sune ashabul janna ma buta shiga aljanna ko fiha khaliduna hum khaliduna fiha za su dawoma cikin aljannar saboda farlan Allah za shi ga aljanna da farlan Allah kuma su dawoma a cikin aljanna saboda farlan Allah wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yudkil ahadukum awaluhu aljannata ba mutum ɗaya wanda saboda aikinsa zai shigar da shi aljanna suka ce walau anta walau anta ya rasulullah ko kai sai ce walau ana illa yatarammadani Allah bi rahmati ko ni sai Allah ya lullube ni da rahamarsa saboda haka da farlan Allah ake shigan aljanna da kyakkyawan niyya da ramar Allah ake dawoma cikin aljanna abin da yasa idan an shiga aljanna ba a fita saboda niyyan kowane musulmi ba dama ya bar musulunci har abada to wannan cewa niyyarsa musulunci har abada din nan to in ya shiga aljanna ba har abada abin da yasa kafiri kun ya shiga wuta har abada saboda niyyarsa shi dai bai da niyyar barin kafircin nan nasa bai da niyyar barin kafircin zago har abada ko to in ya shiga shi ma wuta har abada Allah ya kiyaye yau
والذين كفروا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مسلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم وتخشى آه. ما لهم من الله من, من عاصم ك- كأنما أغشيت وجوههم إضاء من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون kaji dai yan aljanna abin da za a ba su a lahira da ƙarin da za a yi musu malamai suna cewa wato shi husna din nan makamul ihsani ne al ihsanu an ta'budu Allah ka annaka tara ka bauta wa Allah kamar kana ganin sa idan ka yi alwala ka ta san masalla da ka tsaya ka ji Allahu akbar to ka yanke zangon al ajsamul kasifa alamun nasu za ka tafi fadan Allah kenan da ka yi ruku'u ka wuce alamun nasuti ka wuce alamun malakuti da ka ɗago ka wuce alamun jabaruti da ka faɗi ka yi sujjada shi kenan ka kai alamun lahuti ka rabu da komai ka koma wajen Allah duk Allah akwai da kace kana rabuwa da halitta ne kana harka da uzur gaba daya da ka faɗi ka yi sujjada wato ka nuna ba komi ba kowa sai Allah kenan kamar yadda ka faɗi ba komi din nan haka ma komi ya faɗi ba komi sai Allah shi kadai wadda aka samu sayyi'at amma aka san waɗancan fa wanda su ba su amsa kiran Allah din ba kasabu sayyi'at sai suka aikata miyagun ayyuka jaza'u sayyi'atin bi misli jaza'u sayyi'atin bi misliha shi mai aikata kyakkyawan aiki idan ya aikata daya sai a rubuta masa goma na farlan Allah man ja'a bil hasanati wa bashir amsalha idan ya aikata mummuna to in za a rubuta mala'ikan da yake zaune ta hannun dama shine mai gidan mala'ikan da yake zaune ta hannun hagu sai ce daga daga ka rubuta shanin musulmi za ka yi wahalar rubutu jiwa ka rinci astaghfirullah Allah na toba shi kenan ka sha wahalar rubutu gashi ya goge ya dakatar da shi awoyi idan bai so ce to rubuta amma ɗaya za ka rubuta saboda haka manzon Allah yake cewa duk mutumin da ɗaiɗaikunsa suka tsere wa gomominsa wannan dama ba shi da rabo in ka aikata kyakkyawan aiki guda ɗaya rubuta maka goma in ka aikata mummuna rubuta guda ɗaya yaushe guda ɗaya guda ɗaya guda ɗaya har za su tsere wa goma goma goma goma saboda haka a ci riba na rayuwa saboda haka ne ubangiji yake ce mana wal asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Allah ce ya rantse da zamanin aihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ko zamanin sallar da asar ko ko kowane zamani jawabin rantsuwa inna linsana lafi khuzur amma dan adam yana cikin asara illa allazina amanu wa amilus salihat sai wanda suka tsaya suka yi suka yi imani kikkiawa suka aikin kikkiawa وتواصوا بالحق suka yi wa juna wasiya wa'azi a rike gaskiya a bar ƙarya a rike gaskiya a bar ƙarya a rike Allah a zubar da komai watawasaw bis sabri suka yi wa juna wasiya a rike hakuri a rike hakuri domin mai hakuri yana komawa ne wajen Allah inna Allah ma sabiri su ne suka fita daga cikin wannan asara ubangiji tabaraka wa ta'ala shi ya halicci sama ya halicci ƙasa ya zuba abubuwa na alheri duk gaba ke domin mu ƴan adam yana ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an to amma duk da haka ga muna shakan iskar sa muna kan kasar sa muna karkashin saman sa muna shakan iskar sa muna shan ruwan sa muna shan nonon da ya halitta mana muna cin abincin da ya halitta mana su shi yake ba mu karfi har muka kai karfi bai ne mu yi masa komai ba sai da muka kai shekara sha shida ko sha bakwai eto yanzu ga ku rika zuwa kuna gaishe ni kullun sau biyar aikin da za ku yi kenan to sai muka ga sallah biyar din nan da Allah ya yanka mana ashe awa ɗaya ne kawai ya kai cancana ta wuri biyar alwalarka da sallarka duk minti goma sha biyu zai isa minti goma sha biyu sau biyar shi ke ba da minti sittin awa ɗaya kenan ashe awa ɗaya ne kawai aka rarraba aka ce sallah biyar to wanda ya baka awa ishirin da hudu ya ɗauki awa ɗaya kawai ya ce shi ne nasa sauran ishirin da uku ya bar maka amma kar ka zaɓi Allah ciki. Ai kaga wannan ya nuna maka karamci kai kuma ya kamata ka nuna masa kirki kar a jihu akan sallah biyar ɗin nan ka ce ita ma sai ka biya. To in kana a cikin wannan rayuwa ba in ka kai shekara ishirin ka kai shekara ishirin da hudu to ka bauta wa Allah shekara ɗaya kenan. Awa ishirin da hudu, Allah ya ɗauki awa ɗaya kawai ya bar maka ishirin da hudu. To in haka ka bi, to in ka kai shekara ishirin da hudu ka bauta Allah shekara ɗaya kenan. In ka sake shekara ishirin da hudu ka bauta Allah shekara biyu kenan, shekara nawa za ka yi. Sauran wannan shekaru duk kayi wa duniya nawa duniya take. kar ta cancanci wannan shi yasa Allah ya taimake mu ya haɗa mu da bayin Allah masu ce mana kullum wala takun min al-ghafilina wala takun min al-ghafil karkara kana karkara kana karkara kana kai ta istighfari kai ta salatin annabi kai ta la ilaha illa kai ta karatu qur'ani wala takunu kallazina sulla kar ku zama kan wanda suka mance da Allah salafiyahum Allah ya jifa da su to in kana yin waɗansu ibadu tsakanin waɗannan lokatan in ka yi sallar safi akwai aikin da za ka yi istighfari da salati annabi da la ilaha illallah da karatun qur'ani da abubuwan ibada kaga wannan filin bai tafi a banza ba in ka sallah zar ka abin da za ka yi karatun qur'ani wani zikirin ka filin bai tafi a banza ba in ka sallah zar ka zauna ka yi sigari ka yi salati annabi ka yi la ilaha illallah ka yi karatun qur'ani don kada fili da yawa banza da magariba haka bayan isha haka musamman in kana da kokarin nafila kaga ba zai zama kamar a cikin awa 24 ka samu awa ɗaya kawai ba ka samu ka yaƙi abubuwa da yawa cikin sauran awoyi 21 din to wannan sai ka ga ka fita cikin asara ka samu cin riba domin kowane guda ɗaya za a rubuta maka ne goma na sa zo kuwa ɗaya za a rubuta musamman irin wannan wata inda za ka samu lailatul qadr cikin watan a ƙara maka rayuwarka shekara tamanin da uku da waɗansu watanni haka ya kamata musulmi ya tsaya ya bauta wa Allah tunda Allah ya ba shi dama wallazina kasabu sayyi'ati jazaa'u sayyi'atin bimithliha wanda suka aikata miyagu ayyuka sakamakon su mummuna abu gwargwadon wanda suka yi mummuna din ba goma za a za a ba su daya daya daya daya wata razu zilla amma wulakanci da tasku zai same su malahu min Allah min azimin in Allah ya kama su ba su da mai kiyaye su ya kwato ganin Allah ba mai musu beli ba mai cewa do Allah ina roƙo a sake su a'a tunda sun mutu ba imani amma idan mutum ya mutu da imani to zai samu ceto ko wajen sahabbai ko alkur'ani ko waliyai ko mutanen kirki domin idan ka samu wani bawan Allah ya sa ka cikin mutanen da aka ba shi zai fice su kaga alhamdulillah kenan saboda haka ne ake shiga hanyoyin bayin Allah salihai domin hanyar sabon Allah gangara ne ba wahala kamar yadda ka san da in ka rike dutse a hannunka ka sa ka sake shi baki rijiya ba zai huta hanya ba ya dinga tafiya kenan da yake gangara ne amma in kana neman ka dago shi to sai ka nemi guga ka nemi igiya ka nemi wanda za su taimake ka saboda haka hanyar fata hanyar sabo gangara ne ba wuya amma hanyar ibada Allah sai ka hada da mataimaka wanda za su taimake ka sai ka daga ta don ka samu ka riga hawa ubangiji yana cewa mala'iku su taimaka wa muminai mala'iku ku taimaka wa muminai to suna taimakawa muminai cikin ibadunsu kamar yadda shaidanu suke taimakawa fajirai cikin fatansu wa tarakum zilla ma lahum min Allah min azim ba su da wanda zai kiyaye su daga azaban Allah ka annahu ubsharu yuhu qiban min al-layl muzlima su babu kyau in kaga fiskokinsu kamar an yanko wani waɗansu yanki-yanki ne na dukkan dare aka maka wa fiskar ba kyan gani. Ulaika waɗannan kam ashabun neri ma abuta shiga wutan ya uzu billahi ko fi ya khaliduna su ma za su zama ba ce dama hanyoyin guda biyu ne hanyar dama hawa hanyar hagu gangara.
ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزينا بينهم وقال شركاؤكم ما كنتم إيانا تعبدون
ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزينا بينهم وقال شركا- شركاؤهم ما كنتم وإيانا تعبدون ranar da muka yi tashin kiyama in jalla muka tada bayi gaba daya in mun tada bayi gaba daya sun mana kulin lil ashraku sai mu ga sai sai a ce sai a ce dukkan bayi su tazo Allah ya kira sai a tazo gaba daya to sai Allah ya ce kai me banda miyagu wa tazul yawma ayyuhal mujrimun ku miyagu kuwa ku kuwa bayi na bari ba ne ku bautawa ba kuwa ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم كتاروا كما كزونا كان أنتم وشركاؤكم كود دودننكم ku ba bayina bane kun je ku bayin dodo ne to ku waru daga cikin bayina ku zauna can ku da dodanninku antum wa shurakaukum fa zayyalna bainahum sai mu rarraba tsakanin su da bayi na gargari wamtazu yawma ayyuhal mujrimun alam ahadliku ya bani adam an la ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa lubuduni ashe tuntuni ba nayi alƙawari da ku ba kar ku bauta shaytan sai ku kuka bi shaytan kuka bar ni su kafirai masu bautan gunki sai a ce su zauna da su da gumakansu antum wa shurakaukum fa zayyalna ba ku zauna nan fa zayyalna bainahum wa qala shurakauhum sai dodannin su ce su in sun dubi dodannin sai ce haula azalluna fa ati wa zaban dhiwa min an wannan sune suka badda mu sai dodannin su ce a'a mu ba ku taɓa bauta mana ba, ma kuntum wa iyana ta abudu, ba ku taɓa bauta mana ba, mu san ku ba, ba ku taɓa bauta mana ba, in ji dodannin. A wanda za su gaya kafirai masu bauta musu ɗin kenan. Bismillah.
وكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إنا عن عبادتكم لغافلين
وكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. Dodannin ce ba ku taɓa bauta mana ba, ba ruwanmu da ku ba ku taɓa mana ba, ai Allah shi ne babban shaida yana gani yaushe kuka taɓa bauta mana. Allah shi ne shaida baina bainakum in kun la ni ba'd kullu ghafilin in kun bauta wa dinu ba mu sani ba ba ruwan mu sani ba
هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون
fa kafa billahi shahidan baina bainakum in kun la ni ba'd kullu ghafilin hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat wa ruddu ila allahi mawlihumul haqq wa dalla anhum ma kanu yaftarun rannan ne fa wannan filin kiyaman fa tablu kullu nafsin ma aslafat kowace rai za ta gani aliman nafsin ma hadarat kowace rai za ta ga abin da ta aikata za ta jarraba ta ga duk ayyukan da ga su nan a gabanta in mai kyau in mummuna in mummunan ne sai sai sai mutum ce ya laita baini wa bainaka budal mashriqain ina ma tsakani na da kai a nesantar da kai ba na so in ganka wato ba so ya ga mummunan aikin waruddu ila allahi mawlihumul haq ƙarya dai ta ƙare yau an dawo da su wajen Allah Ubangijinsu na gaskiya, domin a duniya, zalika wa anna Allah maulan lazina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Allah shi Ubangijin muminai ne, shi suke bautawa, kafirai ba ba ba kafirai ba bayin Allah bane inji Allah, ba bayinsa bane ba su bauta masa ba. To, cewa su ba bayinsa bane ba su bauta masa ba, to yau kan ko sun ƙi ko sun so sun dawo wajen Allah na gaskiya ko sun bauta masa ma shi ne Ubangijinsu ko ba su bauta masa ma shi ne Ubangijinsu an dawo da su wajen maulihumul haq Ubangijinsu na gaskiya. Hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat wa ruddu ila Allah maulihumul haq wa dalla anhum ma kanu yaftarun yau dai ƙarya ta kare ƙaryar dodo ƙaryar son zuciya ƙaryar shaidan ƙaryar ko menene ƙarya duk ta ƙare wa kafirai yau wa zalla nu ma kanu yaftar duk ƙarya ci ƙarya ƙarya ta annabawa ne ƙarya ta littafin Allah ne ƙarya ta maganar tashin kiyama ne ƙarya ta hisabi ne duk da yau kan ƙarya ta ƙare komai gashi a fili
قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون
يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله فقل فلا تتقون ko kafirai masu bautan gunki ka tambaye su ya rasu kafirai masu bautan gunki tambaye su kun ka ce musu man yarzuqukum min as-sama'i wal ardi wa yake ba ku arziki sama da ƙasa ya saukar da ruwan sama ruwan sama ya tsirar da abinci su su ci dabbobin su su ci a ba su iskar da za su shaƙa su rayu a ba su ruwan da za su sha bayan numfashinsu a ba su nono su ƙara a kan ruwan a ba su abinci a ba su abin da ya dace da su na rayuwa wa yake yin wannan shin wa yake rike dukkan lamari ne kan tambaye su wa man yudabbiru al-amr wa sayquluna Allah amsa za su ce wallahi Allah Allah shi yayi sama shi yayi ƙasa shi yake saukar da ruwan sama shi yake tsayar da abincin mu da dabbobin mu shi halitta mana dabbobin mu shi ke ba mu iskan da muke shaƙa mu rayu shi ke ba mu ruwan da muke sha mu rayu shi ke ba mu abinci shi ke ba mu ƙarfin jikinmu komi ma lamarin komi da komai yana hannunsa shi ke sarrafa komi faqul me ya ku shirar da afala tattaqunahu to me yasa ba za ku ji tsoron Allah ku bauta masa ku bar dodo sai ce a kun gada ba wai bautan Allah ba su gada ba bautan dodo suka gada su wai suna bauta wa dodon nan wai zai zai kusatar da su Allah to ban da rashin hankali ga Annabi Muhammadu wanda yafi kowa kyau da kyan hali an jarrabi ido da son abu mai kyau mutum mai kyau ko kana mota mota ta tsaya ka ganshi a tasha sai ka ji kana son sa amma baka san halinsa ba mai kyau to rai a ido yana son abu mai kyau kuma hankali yana son abu mai kirki to annabi sallallahu alaihi wasallam kirkin sa ya fi na kowa zatin sa ya fi na kowa kyau gashi wanda za ku dauka yana da hujja a surati daga Allah Allah ce ya zo ya ya ja mu ya kai mu wajen Allah ka bar shi ka bauta wani dodon da aka sassaka ko aka kera ko aka gina wannan rashin hankali na arna yayi yawa fazalikum Allah rabbukumul haq فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون يا ku ku wayanda suke kuke bautan dodo wato mushrikai an tambaye ku waye sama wala yin sa'atan man khalaqa samawati wal ardi yaquluna Allah wa yake ba ku abinci yake ba kowane arziki da ƙarfin jiki da dukkan abubuwa wa yake ba ku kun ce Allah to me yasa aka juyar da hankalinku ba za ku dawo wajen ubangijinku na gaskiya ba fa zalikum Allah wannan shine Allah rabbukumul haqqu ubangijinku kenan na gaskiya dodo ƙarya ne ku dawo wajen Allah tun ba ku mutu ba muna kiran dukkan kowa da kowa ya zo ya biya annabin yana son zamu zamu zaman lafiya duniya da lahira kowa da kowa mutumin Amerika ne Ingila ne Faransa ne za mu zuwa biya annabi Muhammadu amma in ba ya za a sha wahala a duniya a sha wahala ba ta da iyaka a lahira a zo a biya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama a samu shiga sa'ada tunda yake kowannensu ya san Allah shi yayi sama shi yayi ƙasa shi yayi komi shi yayi kowa shi yake gudanar da komai amma a zuwa bauta wasa mana ta hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda yace yanzu bai karɓar kowane addini sai addinin da ya biyo ta hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال إن ديركم wannan Allah na gaskiya din ba duk wanda ya wuce ya bar gaskiya ba ya fada cikin mata ya fada cikin ƙarya saboda haka dawo abi Allah ta hanyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa an ne rahuna kuna da hankali irin wannan kun san Allah shi yayi sama shi yayi ƙasa shi yayi komai shi yayi kowa shi ke tafiyar da komai kuna da wannan irin hankali to don haka biyar da hankalin ku ke wata wani abun banza
كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون yadda ka ganin nan ya Rasulullah haka al'amari yake haqqat kalimatu rabbika kalimomin ubangijinka sun tabbata a kansu kazalika haqqat kalimatu rabbika ala allazina fasahu menene kalimar annahum la yu'minun haka Allah ya ga dama ba za su yi imani ba hak kalimatu rabbika kenan ko kuwa kalimatu rabbika amla anna jahannama min al-jinnati wan-nasi ajma'in wa'annan ba za su yi imani ba irinsu ne nake cika jahannama da irinsu to wannan kalmar ta tabbata akan waɗannan wanda ba za su tuba ba su koma ga Allah ta hanyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فأنا توفكون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا توفكون tambaye su ya Rasulullahi ga wani tambayar har yanzu shin a cikin dodannin nan naku akwai wanda ya iya halitta akwai waɗanda suka iya yin halitta su yi mutane su su kwaba ƙasa da ruwa su yi mulmula mutane ko su haɗa mani da mani su aifar da mutane akwai akwai dodannin da suka iya wannan babu hal min shurakaikum man yabda'ul khalqa akwai wanda zai halicci halitta in lokacin mutuwanta yayi kuma ya matan da ita akwai wanda ya iya cikin dodannin ku babu kulal min shurakaikum man yabda'ul khalqa thumma yu'idu kulillahu yabda'ul khalqa thumma yu'idu ku dawo cikin gaskiya Allah shine ya fari halittarsa shi ya raya ta shi ya girmamar da ita lokacin mutuwar ta iya shi ke matar da ita lokacin tashin da iya shi ke tayar da ita wanda suka bi hanyar gaskiya sun zama abrar inna labrar fi na'im wanda suka bi hanyar ƙarya sun zama fujjar wa inna fujjar fi jahim labrar su tafi aljanna fujjar su tafi wuta kulal min shurakaikum yabdul khalqu mu'idu kulillahu yabdul khalqu mu'idu fa'alaitu fakun dan me aka juyar da hankalin ku ne ku zama marasa hankali in mu illa kala tsayi wal mata
قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي أمن لا يهدي illa yuhda إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون qul hal min shurakaikum man yahdi ila al haqq qul la yahdi ila al haqq aw man yahdi ila al haqq yahqqu an yuttaba amma la yahdi illa an yuhda fama lakum kayfa tahkumun ka tambayi dodannin ya rasulullahi shin dodannin nan da suke bin da mutanen da suke bin dodannin nan dodannin suna iya kiran su su nuna musu yadda ake bauta wa Allah ba sun ce liqarribuna ila Allah zulfiya ba muna bin dodannin don su, su, su je kusa da Allah su kai mu wajen Allah su cece mu wajen Allah wai sun taɓa nuna muku yadda ake bautan Allah su dodannin suna shi yadda mutane su nuna musu hanyar Allah yadda annabi yake yi sallallahu alaihi wasallam yadda sahabbai suke yi yadda malamai magada annabawa suke yi dodannin ma haka ne suna nuna hanyar Allah man yahdi ila al-haq a cikin dodanni wa yake nuna muku hanya ta gaskiya zuwa ga Allah alhaqu walillahu yahdi ila alhaq amma da Allah suka bi Allah zai hada su da waɗanda za su shiryar da su hanyar Allah domin Allah ya ce man yahdi Allahu wal mutadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida Allah in yana son shiryar da bawansa sai ya miƙa shi wajen waliyinsa ya yi masa jagora ya kai shi wurin Allah. In ko bai yarda ba sai ya bar shi ya ta neman hanya da kansa. To da sun ba da kansu wajen Allah ne to sai Allah ya ba da su hannun masana hanyar Allah su ja zuwa ga Allah wallahu ya dinil haq ka ce musu ba da hankalin su wajen Allah Allah zai shiryar da su zuwa hanyar gaskiya wanda za su take su gabanin Allah amma ya dinil haq ya haqqan yuttaba to ga hanyar Allah wanda in kun bi zai nuna muku wanda zai kai ku wajen ya kai ku aljannar har ya kai ku fadan Allah din awan ya ni al haqi akwai yuktaba wannan mai nuna hanyar Allah shi ya kamata a bi amman la ya bi ko ko wanda ba zai shiryar da hanyar Allah shi za a bi illa ayu da shi wasu an nuna wasu hanyar ba ma lakum me yasa ne ku ne ina hankalin ku kai ba za ku mun wani hukunci ne wannan kuna bin banza wanda bai san hanyar Allah ba ya kai ku ina ga wanda suka san hanyar Allah za su kai ku wajen Allah a daidaita wanda baya shiryarwa da wanda yake shiryarwa me yasa ne ku ne
وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون
وما يتبع أكثرهم إلا ظنا فإن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون duk abin da suke bi dai zato suke bi sun tada iyayensu da kakannin suna bin wannan abun banza suna zaton zai amfane su wannan zaton suke bi ga gaskiya ta bayyana ga annabi da kansa ga sahabbai masu nuna hanya ba za ku bi su sai ku yabi banzancin da wanda kuka gada lokacin jahiliya a wani yari da haka yi ta amman la yadi la kuma da kuka mata kuma wa ma yattawasul illa zanna wa inna zanna shi zato la yughni min haqqi shay'a baya wadatarwa ga samun gaskiya inna Allah shi Allah alimun bima yaf'alun yana sane da abin da kowa yake aikatawa na ga mutuna nuna to inna Allah alimun bima yaf'alun to mutum dai yana duniya ka mai da hankali ka nemi masu koyar da hanyar Allah ka bi ka tafi tare da su karka ne karka bi hanyar waɗanda suke fadda fatar da mutane ga barin hanyar Allah innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dallu dalalan ba'ida wanda suka kafirce suka tsare mutane ga barin shiga hanyar imani hanyar Allah waɗannan qad dallu dalalan ba'ida innal ladzina kafaru wa zalamu wannan kuma da suka kafirce suka yi zalunci fa لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم duka ne mai koyar da hanyar Allah karka ne mai koyar da hanyar jahannama duk wanda suke yake halatta maka haramu ya halatta maka zagin manya ya halatta maka zagin iyayenka ya halatta cewa mata su fito su yi na su yi karatu da irin waɗannan ana canja a mai da haramun ya zama halal ne daga jin wannan kasan wannan ba hanyar Allah ba ne duk hanyar Allah wato tana zaune lafiya lau ana girmama iyaye ana girmama manya ana girmama malamai manya su ji tausayin ƙanana ƙanana su girmama manya ba gauraya ana tafiya lafiya shine hanyar Allah wannan shine hanyar Allah a nuna maka yadda zaka bauta Allah da yadda zaka zauna da bayin Allah lafiya amma duk wanda zai saka hanya yadda zaka rena iyayenka ka rena iyayen waɗansu ka rena malamanka ka rena malaman waɗansu kai ta zagin waliyai kana zagin zikirin Allah kana tsammanin hanya ne ba hanyar kirki ba ce saboda haka a nemi hanyar Allah yawan karatun Qur'ani yawan istighfari yawan salati annabi yawan la ilaha illallah wannan shine zai fidda mu ya kai mu wuri mai kyau a man yahdi al-haqqa haqqan yuttaba man la yahdi illa bihi wa ma kaifa taqul وما يدرسهم إلا زلة وإن الزلة لا يغني من الحق شيئا نلالي ما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفتري من دون الله يا قرين توا to sallan tarawihi tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ya kwadaitar da ban kama Ramadana imanan wa tizaban gufir da mata kaddamin zambi duk wanda ya kiyamu laye cikin Ramadana saboda neman hoton Allah da rahama Allah da dadan Allah to Allah ya masa gafara to mazalla yana fitowa a yi sallah a yi sallah a yi sallah da dare to washe gari ya fito aka yi sallah aka yi sallah aka yi sallah washe gari bai fito ba jama'a sun taru bai fito ba suka yi ta taruwa bai fito ba to washe gari ya ce abin da ya sa ban fito ba wannan na yi kuna son wannan irin sallar tana da kyau amma na ji tsoro kada mu yi ta yi kwana da kwanaki a aikwace shi kenan an wajabta mana ya zama ba za ku iya ba to ana yin ta lokaci lokaci ana yin ta lokaci lokaci har zamanin abubakar to zamanin usaina amaru a cika masallaci ga waɗancan suna sallah a can ga waɗancan suna sallah a can sai ce kai tun ma sallar nan ku zo ku bi ubayy ibn kabir ku sallah bayan sa sai ana bin mutum daya limami daya ana yin tarawih wato sallar asham din da yaga abun ya tsaru yayi kyau sai ce ni'mal bid'atu kai kyau nayi bid'a mai kyau wannan abun da ba yi zamanin manzo Allah ba amma ko tun da yake mai kyau ne bid'a mai kyau da zamanin sai Allah Umaru aka so mu yin wannan kuma har tashin duniya an dinga yi kenan sallar tarawihi akwai masu yin raka'a goma akwai masu yin ashirin kowa dai gurgurdon ikonsa akwai kuma tahajjudi bayan tarawihi ana kuɗaitar da wannan saboda lokacin da za mu samu gafara kenan mu samu yantuwa mu gyara zuciyoyinmu mu gyara gaɓoɓinmu kamun bani shi yasa ake yin tarawihi akwai lada mai yawa
yau wuce alaran wanda cikin mutanen da suka tafiya saboda a duniya sai kuma wancan bangaren na zama
Ito aishi nasu ne, in ba nasu bane da bage wajensu ba, abin da ya same su duk zai same shi. Ka ja karatu da wa Allah ƙarya a zagi waliyi a zagi zikirin Allah wannan an san hakika an bar hanya. Allah ya saka masa da alheri Allah jigan mahaifinsa mahaifinsa da mahaifiyarsa da mahaifin mahaifan mu gaba daya to Allah ya sa ya samu matar kirki mai albarka mai zaman lafiya mai addini to Allah ya jigan mu Allah jin iyayen mu iyayen da malamu da malama da wanda saka su wani mu da alheri Allah karɓo musulunci albarka na sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka biya doyi Allah ka biya doyi wanda kuke musu addu'a masu neman ta wuri mata biya bukatun su masu karwa mu Allah ya karwa su masu neman karya mu Allah ya karya su Allah ya ba mu lafiya da kwanciyar hankali Allah ya ba mu alherin duniya da lahira Allah ya kiyaye sharrin duniya da lahira Allah ya kiyaye musu liman da mata rayu da matattu Allah ya ba dukkan bukatun mu gabaki da albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين